إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha ɗaya ga watan sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala ya daidai da 22 21 afwan ko ina da zanta'an muna zanta'an february 2024 kenan insha Allah ta'ala kuma kai tsaye ana tsaron daga masjid abubakar siddiq radiyallahu anhu a inda muke ci gaba da karatu shi wannan littafi mai tana albarka mai suna kitabul akhdari wanda taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ai zama lafiya ga musulmi na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasin mu na 24 daidai a cikin wannan littafi idan uwa musulman ta matashi da ya wuce mun karanta inda malam yake ce mana ويحرم عليه الكذب والغيبة lallai ƙarya ta haramta ga mutum wanda yake musulmi baligi da riba shine abinda ka rinka faɗin laifin ɗan uwanka wanda ni wasu da kuma annabi manci shine ka rinka yawo da wannan maganganun dan ka da fitina maganganun da ka san in ka gai gaban ɗan uwanka ba zai jin daɗi ba wal kibru shine da girman kai wal ujub shine da takama wanda tasiman can da yauce mun yi bayani akan abin da ya shahi ni al kibru wal ujub mun yi bayani kan abin da ake ce ma girman kai da kuma mi da jiji da kai wanda mun taɓa bayani dangance da mi ake ce ma girman kai da kuma mi ake ce ma jiji da kai wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa abubuwa guda uku mataƙar mutum na cikin su to wannan halaka ta tabbata gare shi ko al'umma halaka ta tabbata gare su sai ya ce tsananin rowa da bin san rai da kuma jiji da kai shi kuma girman kai da mun yi bayani wanda ɗabi'a ne wanda yake jumma yin shi ba zai shiga aljanna ba kamar yadda hadisan da muka karanta baya suka yi mana ishara kan wannan a wunje shi malam ya ce wa riya da riya wa sum'atu ma ma'ana as-sum'atu a bala hami ma ma'ana as-sum'atu a a'a
wani abu na kawai ya ɗaukar da kafin sanda da ake.
a wannan ba shi bane ai as-sum'a as-sum'atu wal hasan me as-sum'a ai da aka da yi wannan kowa ya karanta shi ko ba haka nan ba malam sani as-sum'a ga larabawa sai an kwanan kuma wani as-sum'a to bari mu yi bayani mataki mataki ah me riya yin abu ba da Allah ba ko shine ko ishraful abdul khalq fil qasd fil fil qasd li ibadati allati la yanbaghi an yakuna illa li wajhi Allah ta'ala shi amma idza kana al qasd al abd lillahi khalisan thumma dakala alayhi ma ma'ana kuma da sala alaihi at-tashwish za a cewa ko ikilasu faqad fassala ulama fi zalik mala yace abinda ake ce mariya shine shirka amma wace irin shirka me ne da mutum daga musulunci wace karamar shirka wanda ba ta yadda mutum daga musulunci shine mutum zai zo yayi aikin da Allah ya shar'anta amma dan neman yardan mutane ko dan ganin mutane muna fahimta to sai mutumin da yayi niyya aiki dan Allah yana tsakar yin aikin nan da Allah kawai sai wani ya sallamu ko kuma sai ya ga wani wurin sai yake son yanzu to bari niyyar ta sauya shi ya aikin shi yake a aikin shi yana nan to insha Allah za mu yi bayanin wannan akwai babban malami da ake ce ma ibn rajab ya kawo cikin mi wani littafi ne na ibn rajab a jami'ar ulumi والحكم yake cewa wa'alam anna al'amlu anna al'amlu li ghayri llahi aqsam yace ya sai dan uwana ka sani da aiki wanda yake ba da Allah ba shine riya yace ka sani ya kalkasu kashi kashi yace fasarata li yakun riya muhdan bi haythu la yurad bihi siwa mura'atan makhluqina li ghayri dunawi ka halul munafiqina fi salatihim yace wani lokaci riya tana kasancewa kawai mutum zai tashi yayi aiki ne dan neman yarda ɗan uwan shi halittu saboda ni neman wani abu na duniya ko wata buƙatar shi ta duniya kamar ni kamar halin munafiqai fi salati ma a cikin sallar su kama qala Allahu azza wa jalla yace kamar da Allah yace kaga su munafiqai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas haka Allah yake ko Allah yake kaga su munafikai idan suka tashi yin sallah ya suke sallata su ya sallata su take kasancewa za su tashi ne cikin kasala su yi sallah me za su yi yura'unan nas shi ma saboda ganin mutane munafikai za su zawa su yi sallah ba dan Allah ba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin wasu daga cikin munafikai wanda suke babban munafici shine wanda shi kuma yana hidda mutum daga musulunci wanda Allah yake ba da labari wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bi mu'minin za su cewa sai imani Allah ya ce amma ba su taɓa yin imani ba su kuma an san sai Allah ya ce ni wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas ko kan gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni muzabzabina bayna zalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula to kaga munafikai su ne suke tashi sallah suna yin sallar cikin kasala kuma dan ni dan neman yarda mutane da a ga su suna yin sallah wani wuri sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina hum yura'un su ne suke ni su ne suke ayyuka dan a ga suna yi su ne suke bauta Allah dan a ga suna yi su ne suke kaza dan a ce su kaza ne wa yamna'una ma'un wannan ayi bayanin shi cikin karatun na suratul ma'un ko shi ne ma yace to kage ita wannan riya da wahala ta samu mutum ga wanda yake shi mai imani ne da Allah subhanahu wataala mai imani kullum in ya tashi bauta ma Allah zai zo cikin cikin nishadi yana san ibada ko a sami da ni yana kallon girman wanda ake bauta mu shi kuma wanda zai ga to in dai ba mutanen da yake son su ga yana sallah ba suna nan ba ma da za a yi tsaye ba da za a yi tsaya yi sallah ya ce amma ita wannan riya inda take kama mutum ga wanda yake mai imani shine abubuwa na yau da kullum kamar misalin sadaka za ka iya ba da sadaka cikin mutane almajiri ya zo ko almajira ta zo tana bara kawai ga sai ka ga kowa ya kasa bada sai ka ce to bari mu bada tun da wannan sun kasa ko ba haka nan ba ko kuma bari mu bada dan a ga muna yi to kaga wannan aiki ne ne aiki ne wanda babu shi malai ce to kaga duka irin wannan aiki aiki ne wanda babu shakka ka aiki duk ibadar da za ka yi don wani ya gani to kawai babu ita muna fahimta yan uwa za ka karanta qur'ani don wani ya ce ka iya to babu wannan karatu za ka yi taimako don a ce kai mai taimako ne to babu wannan ibada muna fahimta za ka yi aikin da ka sani yomi ne ne ikhlas din ma ai shi ta Allah ya ce wa ma umiru illa ya abdullah mukhlisina lahu dina hunafa'a wa yuqimu salat wa zalika dinul qayyim sai Allah ya ce ai wa ma umiru illa ya abdullah mukhlisina shi ne malumai suka ce al'ikhlas shi ne ni an tukulitun jami'il amal ilallahi ta baraka wa ta'ala shi ne ka tattaro ayyukan ka baki ɗaya ka damƙa su ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da duk abin da za ka yi kai kawai kana yi ne don mi don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala kana mi ibtira'a marzatillah kana yi kawai don Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ibadarka kuma ya yarda da kai kamar yadda Allah ya ba labarin wasu bayan shi ko yace yi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sai ce ni inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wa la shukura ai inna ma nut'imukum limi liwajhi llah dami dan neman yarda Allah kai ba mutan ni muku alkhairi ku ce kun gode la nuridu minkum jaza'an ba mu son sakamako daga wurinku wala shukura kai ko godiya ba mu bukata shi sa kullun ina gani da aikin da aka yi dan Allah ba a jiran godiya daga gare shi kama wani mutum abu dan Allah to kaka jira sai ya gode ma mu kuma yanzu har in mutum ya ma alheri baka gode ba sai ce kai mutune ne ko ba haka nan ba zai zama cikin mutane ce ashe wannan ba da bane ba nan da mushi kaza ko ya gode mini to ashe kai kai ne da mi a za a gode muka ba kai bane da Allah bayan Allah na kwarai in sun yi suke cewa la nuridu minkum jaza'an ba mu san sakamako wala shukura kai ni godiya ma ba mu bukata daga wurin ku inna ma nu'imukum liwajhillah kawai muna yi muku wannan ne dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ikhlasi uwa abu ne mai wahala yana da wahala matuƙa shi ɗan ba zai bari ba to shine malam yace wa taratan yakunu al-amru lillahi wa yusharikuhu wa yushariku ma za arriya yace fa in sharakahu min min aslihi min asli yace fa nusus as-sahiha tadullu ala butlanihi aidan wa huduthihi ka hadith abi huraira malam yace to kaga haka yanzu ai wacce ya muyi bayani ta farko ko riya ta farko shine kawai zaka aikin da Allah ya shar'anta amma ba da neman yarda shi ba Allah akwai hadisin Abu Huraira wanda Abu Huraira in ya zo ba da labarin hadisin nan yana faduwa ya suma yace annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba labari sai ya faɗi ya suma saboda bala'i da ke da kai cikin hadisi Allah ya kai ka hankali akwai tashin hankali ya ce mutane guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala zai fara min shabi ranar tashin kiyama daga cikinsu akwai malumai akwai masu kuɗi akwai jarumai Allah zai ce bawa na na baka ilimi ni kai da wannan ilimin sai ce Allah ai na koya ma mutane karatu na ce su mota ma na ce ai kaza na ce ai kaza sai Allah ya ce to kai amma kai danwa sai ce Allah na yi dan kai sai Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai ne ilimi ne kai ne dan a ce wane yana da ilimi dan haka bun karɓi wannan aikin ba sai wuta aikin duniya sakamakon da ka samu an ce kai ne ilimi ne la haula wala quwwata illa billah wani bala'i ne wannan a zai ka yi ba yadda malumai da almajirai suke alfahari suke takama da karatu wani in ya zo zai bayani zai tsara bayanin nashi yadda so yake in ya zo cikin mutane bayani a ce kai ina aikuwa da oh kai kaji abin wai ha to da mun shi kawai abin da yake bukata a ce shi ya iya to wannan iya sakamakon ka wannan iya wanda aka ce kai ba ka samun komai wurin Allah Abu Huraira saboda malami ne shi ku su ma yake yana ba da labarin wannan hadisi in ba na manta ba mai ruwa yake sai da su ma wurin so uku yana annabi ya ba su labari daga yaro zan yi cewa shi su ma shin wani mutum mai koya karatu ya taba tsayawa ma tambaye kan shi yanzu wannan karatun da nake dami ne ne ita da a ce ni malami ko dan a ce sha'uwa na akwai karatu ko da a ce in kana son bayani cewa ne ko ko kana yi ne da Allah duka wancan guda uku in kana yi wallahi cikin asara kake kadai wanda zaka samun sakamako shine wanda kai da Allah ina malaman gwamnati ina malaman masu kuɗi wanda su ƙarshe abin ya koma bauta suke ma gwamnati ko kuma masu kuɗi su yanzu ba ma wai aikin bane ba za shi dan a gani a tafi a'a su yanzu ya za ta halitta ma gwamnatin ko masu kuna abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta malami nawa ne ke tare da mai kuɗi wanda ya san mai kudin nan yana shirka amma ya ɗarme mai gindi kan wannan shirka a malami nawa ne ke tare da gwamnati gwamnati ta aminta da shi an sa shi sune daga cikin wakilan al'umma amma kullum abin da gwamnati take shine daidai ko da ya saba ma Allah kaga wannan me yake yi yana bautar wannan gwamnatin ne asali ba bautar Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ba ko kuma ku shirya wani karatu don gwamnati ta ce kuma kuna ne kuna goyon bayan ta la haula wala quwwata illa billah a ko ku shirya wasu abubuwa can daban don kuma a ce ga kusan kuna yi asali ba manufar ba Allah ya amsa ha muna ganewa kawai manufar ya za a yi kuma a hasko ku a ce ku yi ko kuma ya zamana ka ce bari ka kira misali masu ɗauka a zo a ɗauke ku a ce kuma yau ga ku kun yi ƙur'ani kun ƙasa ku sabka alƙur'ani dangi da a ce ƙasa ku ta zamna lafiya sannan tunda na zo wannan gaba zan yi tunatarwa ga kaina da kuma al'umma baki ɗaya contribution ɗin da ake yi na CNSP ko to ina rantsuwa da Allah duk wanda bai bada da Allah ba ya asara banza wallahi wallahi da ma kaji ka siyo ka rinka ci kawai zai je ma alkhairi in ma baka samu lada ba kai ni ka more wani zai ce to mana wannan ne ke alaƙa shi da addini a an ce muku aka ce ko ba haka nan ba to shi yasa ita kuma gwamnatin abin da ta yi na cewa da mutum ya sa kuɗi za a cire mishi dala biyu ko dala kaza ko dala kaza ko dala kaza ko dala kaza wannan kuma kai tsaye zai iya zama zalunci abin da ke daidai shine a bari annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace bai dace musulmi ya ci dukiyar dan uwan shi musulmi ba ba tare da jin daɗin ran mai dukiyar ba bai dace ka ci kuɗin dan uwanka ba ba tare da yana jin daɗi za ka cin kuɗin shi ba to wannan kuma su ma sun ci da samun mutane kaga ba daidai bane ba su kuma wanda suka yi niyya suka bada akwai wanda kawai za su bada kuɗin ne don su ma a gaya sunan su a ce sun bada ko wallahi wahalar banza ce akwai wanda su za su bada za a yi da a hasko su ga tele a ce su ma sun bada ta yi wahalar banza sannan kuma akwai masu badawa dan Allah da a taimaki al'umma to su kaɗai ne Allah zai amsa aikinsu amma duka sauran sun yi asara in na bada ni dan wa na bada in kuma ban bada ba to sai yanzu ga shawara in kyauta saniya ta ya zama na zani ne ga Allah kawai kuma haka dan bane ya uwa gaskiya abu ce wanda take ba ta da dadin ji amma kuma tana da dadin aiki tana da dadi a rayuwa kuma za ta kai mutum har zuwa aljanna yanzu wataƙila wanda gari sai ce to kaji taimakon ma da ake sun ce babu kyau ko ba haka nan ba abu ne mai kyau kai ne ake so ka gyara don ka amfana ya zama na ka taimaki ƙasarka ko kuma Allah ya baka lada wani alheri ne wannan to wace asara ta hika ba da kuɗin ranar tashin alkiyama Allah ya ce kuɗin da na baka ni kai da su ya ce Allah na taimaki ƙasata Allah ya ce ka yi danwa ta ce Allah na yi ne don kai Allah ce ƙarya kake kayi ne don a hakko ka ga fele kayi ne don a ce kuma ƙungiyar ku ta bada kayi ne don a ce kuma famun ku ya bada kayi ne don a ambaci sunanka a ce ka bada shi ne ai hadisa abu hurairu shi ne abin da muke magana ko to daman karatu matakar ana so a gane karatu a rinka haɗa shi da zamanin da yake da zamanin da ake musamman addinin musulunci addini ne da ya dace da kowane zamani da kowace al'umma kuma sai ya ce mutum na gaba shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya Allah ya ce kuɗin da na ba ka ni kai da su ya ce Allah na taimaki mutane na gina masallatayya na gina makarantu na biya ma yara kuɗi su yi karatu Allah ya ce ka yi danwa yace Allah na yi dan kai Allah ya ce ƙarya kake kai ne da a ce kai mai taimako ne dan haka sakamakon ka an yi shi tun duniya ba ka da sakamakon komai wuri to kage nan ma ina masu kuɗi azumi na kawowa ana kyauta ko to wallahi duk wanda zai kyauta ta kyauta shi ya zama ne zai ne kawai da neman yarda Allah in ba haka nan ba duk ka rabe haƙinka ka ba mutane kunu kuma Allah ya wuta da kai shi ma Allah abin da yake so ya zama da kawai za ka yi don shi yanzu yau kirista duk dukiyar da ya ciyar Allah bai amsa yau boka in ya gina ya gina ka'aba Allah bai amsa wannan aikin nashi yau mushriki ba yahude ko kirista ko duka duk wani wanda ba musulmi ba duk yadda zai ciyar da dukiyar shi wallahi Allah ba zai amsa ba kan yasa Allah zai amsa saboda ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to in ka ce haka sai zamana kuma ka zo aikin kuma kana neman yarda wa'ansu a kiran la ilaha illallah tana rawa yake sai musulmi gaba shine soji jarumi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ƙarfi sai Allah ya ce na baka ƙarfi ni kai sai Allah na yi yakin musulunci na yi kaza na yi kaza na yi kaza na kashe kaza na yi kaza sai Allah ya ce to kai dan wane sai ce Allah na yi ni dan kai Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai jarumi dan haka sakamakon ka an gaye shi tun nan duniya matsalar aikin da za ka yi don yarda mutane bakin abinka ba so kake mutane su ga kai mai taimako ba ne ba ba so kake mutane su gane kai mai ilimi ba ne ba ba so kake mutane su gane kai jarumi ba ne ba to tun duniya an gai shi kenan kawai shi yasa za ku ga wallahi magabata suna taka tsantsan kwarai dangane da wannan rayuwar akwai ɗaya daga cikin magabata da aka ce in ba na manta ba ko ibrahim bin nafa'i ne aka ce za a naɗa shi kamar shi ne shugaban malumai sun san me yayi sai shi yanzu har ilimin shi ma ya kai a yanzu daga an ka shugaban malumai gani kake ko yanzu ku ke rayawa ku ke kashewa ko kawai ya kaura ce ma inda yake ya koma mahaukacin ƙarfi da yaji saboda yana tsoron haɗuwar shi da Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma yanzu ka kalla yadda wasu daga cikin malaman mu suke su ne ake biyan kuɗi ta halakar da al'ummar ku zama aisha aiki ne wallahi aisha aiki ne mu yi kokari mu gyara kafin lokaci ya kure muna ko sai muna maganar riya ta biyu ita ce wanda za ka aiki asalin aikin dan Allah ne to kuma sai kai sai kai ma Allah tarayya cikin aikin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace qala Allah ta'ala hadith al-qudsi ko yace ana agni shuraka'i an shirk Allah ya ce ni na wadatu ga mushrikai masu yin shirka kamar ya Allah ya ce man amila amalan duk wanda ya wani aiki ashraku fihi ma'i gairi sannan ya hada ni ni da wani ne tarayya cikin aikin ka fara karatu alqur'ani kawai ko da kai salakuwarka ko budurwarka za ta wuce sai ka ƙara lankwashe miya kana ta makhajul huruf ko sai Allah ya ce to ni na wadatu rike kayanka ban bukata sai Allah ya ce tarastu huwa shirku da haka ni na wadatu Allah ya ce zan bar ma aikin ka kai ka ba wanda ka yi ba wannan yana nuna mana ni wannan riya tana lalata aiki sai dai akwai wani bayani wanda malai mai muhimmanci yace wa ruya an ba'i bakan min salaf inhum ubada bin sabit wa abu darda wa والحسن وبالمصيب وغيرهم قال خمس نية الجهاد مثل نية غير الرياء مثل أخذه أجرة لخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو تجارة النفس بذلك أجر الجهاد kenan bayanin da malam ya yi kan abin da ya shahiri ya in yana da yawa kwarai kenan mai san tsarin bayani zai koma da tuwancin littafi na shi mai suna jami'ul ulumi wal hikam haka akwai hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi da annabi yake ce masa habai shi wan bazan ba yace bazan ba ku labarin ga abin da yake ni na kiye muku jin tsoron shi sama ma ga dujal inda ya rasulullah ba mu labari ne ne ce ce ashirkul khafi shine koyayye shirka karamar shirka ni ne ne shine mutum yayi aiki yake ayyuka rajul ya'mal lima kana rajul kamar ka yi aiki wanda za ka iya haɗa Allah da wani ko ka yi aiki aikin Allah ne amma ka yi shi don neman yarda wani Allah ya ce ka ga wannan annan Muhammad sallallahu alaihi ce ba karamar fitina ba ce ba ana son duk musulmi ya yi kokari ya kaurace ma wannan tashin hankali Allah subhanahu wataala ya raba mu da ya cikin ayyukan mu Allah ya azurta mu da ikhlasi ya azurta mu da ya zama da duk abin da za mu kawai mu muna yi ne ne don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala in kuma ba haka nan ba wala yan uwa muna cikin asara wanda take babba asara gaban za kai baka more a rayuwar ba kuma kuma baka baka more ma duniyar ba saboda in kyauta ce kai kaga dai kai baka more ma kudin ka ba baka je kai shagali ba ka ba mutane sun shagali kuma ba da Allah kai ba a to ce asara tsayi wannan to Allah ya tsare mu sai malam yace was-sum'a as-sum'atu ko shine yace hi isfa'ul amal shine ni boya aiki ko ibtida'a mardatillah dan neman yarda Allah walakin yuhaddis bihi ba'da zalika kaje ne ko kai kuma yace shine ka koya aiki da Allah subhanahu wataala sannan walakin yuhaddis bihi ba'da zalika liyarfa'a min eh sannan mutum ya hito bayan yayi aikin sai ya rinka ba da labarin wannan aikin dan ya samu daukaka da rija wurin mutane kamar misali ne a kamar ka yi kyamun dare cikin dare da sahi ka zo kana ba da labari ce ina je ni ina ne ka je a yi nafila an gaya ma wata sura da na jawo ta ciye mu to abin da ake ce ma a sum'a in kenan mara abi shi ne ya ce ɗaya daga cikin malumai yake cewa a riya an yi amalin riya ita ce mutum ya yi aiki ba da Allah ba wasu asu an yafa amluhu lillah mutum ya koyi aikin shi da Allah summa yuhaddis bihi annas sannan kuma ya zo yana ba mutane labarin wannan aikin da ya ce kaga wannan wata wata ne ake ce mishi wata kururuwa ce wata nasiha ce wajen nasiha ce kuma da shi ɗan ke lalaba wayan mutum sai ce haba ba ne mu kake taɓa ba bari za mu kwana kanka kaji sai da kwana kana wahalar banza wahalar wuri ko ba haka nan ba to shine kenan as-sum'a riya ita ta shafi aiki ba da Allah ba as-sum'a za ka yi aikin dan Allah sannan kuma ka kewayo kana ba da labarin aikin da kai ka ce ina aje a bi kwana ba kwana ne ina karanta alqur'ani an san rayuwar nan yanzu in ba ka kiyamun laila ai kaza wallahi mu dai yanzu ai kiyamun lailan nan malam to kaji kaji abin da ko da ko kayi ta da Allah ne to yanzu wannan ba da labarin da kai kayi kayi abin da ake ce masum'a shi kuma ya haramta ga mutum wanda yake musulmi shine akwai wani hadisi shi ma na Ibn Abbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man samma'a a samma'a Allahu bihi yace wa man eh man sama'a sama'a Allahu bi shine abin da muke so shine yace qala su imam su yace man sama'a ai annasu bi amalihi liyakrimuhu duk wanda yayi aiki wani irin aiki yayi aiki can da Allah amma sai yazo yana ba yana jiyar da mutane wannan aikin kaji as-sama'a in ko yana jiyar da mutane wannan aikin dan su karama shi shine ake cewa yace ai samma Allahu bihi ai annas yawmal qiyamati wa fadhu wa qila ai ma'anahu man samma bi uyubin nas wa wa azaiha azharahu Allah uyubihi shi ma kai kuma nan wata fasara da malumai suka ce shine wanda yake yi wanda yake sisarta wanda yake koyi shi aibubbukan shi amma yana bayyana da aibubbukan mutane to Allah zai Allah zai bayyana da aibubbukan nashi kowa ya gani yadda kake son in ka yi laifi kana babu wanda ya ganka magana ya zama daga kai cewa sai Allah ko to haka wancan ba in ka gani ya zama ka bar shi daga shi sai Allah shi yasa malam Bahaushe yace laifi tudu ne sai ka yi sai ka take naka ka gano na wani sai ka ga musallahin da yake aikatawa ya ji wancan wanda ya gani amma shi sai da babu wanda ya gani sai ce ba da ai duniya ta lalace ka ina ai wannan nan da kake kallon mutumin kirki ashe mutum wallahi shi na ga yana kaza shi shi na ga yana kaza kaga wannan ba daidai bane ba akwai babban malami Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama yayi bayani cikin littafin wanda ake cewa Fathul Bari sharhin da Imam Bukhari yake cewa المراد بالسمعة أبن أكي كما السمعة إن شيني نحو ما صغية كما أبن أكي لكي تكيريه لكنها تتعلق بحاسة السمع سيدة إتكوي تتعلق أن يجا أبن أكي ذا أجيب دا متعليني والرياء يكي إتكما رياء بحاسة البصر dangance da abin da mutum ne zai gani kenan ita a sum'a tana da alaka da shi shi ibn hajar yace ruwa kuma tana da alaka da ni ido yace wa alayhi fantasami ala hadha la yakunu illa fi umurin lati tasma'u yace ita as-sum'a ai at-tasmi'in ba zai taba kasancewa ba sai ga ayyuka wanda suke ni ana yi yace kamar misali qira'atul qur'an wa zikrillahi ta'ala wa na'u zalika kamar qira'atul qur'an da amma da sauransu to kaji shi kuma ibn hajar yana ƙara kamar as-sum'a in shine zaka iya yin karatu dan wani yaji mun gane zaka iya yin aikin ibada bayan wancan wanda kai ta ai mun kawo magana na wanko suka ce as-sum'atu shine kai ka koyi aiki dan Allah sannan ka zo ka ba labari yace shi kuma abin da yake kallo as-sum'atu shine zamana wani nau'i ne na riya sai da ita riya aikin da ya shahi gani ne yace shi kuma as-sum'atu abin da ya shahi ji ne da kunni shine yace kamar karatu al-Qur'ani da sauransu sai ce sai dai kai malumai sun dai tattauna maganar ta Ibn Hajar suna nuna cewa ita riya ayyuka ne ma wanda yake bai da alaka eh asum'a eh riya ayyuka ne wanda suke ba su da alaka da ni da da zuciya ita da man za ka yi ne kawai dan mi da a ga kai ko ba haka nan ba ita kuma asum'a suka ce tana da alaka da zuciya abu ne wanda daga kai sai Allah ka kai sannan ka zo ka ba da labari bin sai an gane ba yace watasmi' shine mi am a'malul qulub shine abubuwan ayyukan gabbai wal jawar da kuma gabobi amma ita kuma riyawa ita ce wanda ta shahidi take bayyana abubuwan da kai zaka wanda ba ta da alaka da zuciya kawai zaka yi da a ce da man kai zaka kaza ne da ake shi kuma inda ya ka tattata tsakaninka da mahaliccin kai in ne za a babu wanda ya san kayi kamun laili jiya ko sai yanzu kai da ka bani labari babu wanda ya san ka karanta alkur'ani sai yanzu kai da da ka bani labari to wannan at-tasmi' shine as-sum'atu malumai sun sun kasanta shi gida ne a gurguje sai suka ce akwai at-tasmi'u as-sadiqin sum'a ta wanda suke masu gaskiya yace wa huwa an ya'mal ta'atan khalisatan lillah shine mutum yayi aiki dan da'a ga Allah kuma yayi aikin nan dan Allah summa yuzharuha summa yuzharuha sannan ya bayyana da wannan aikin wa yustammi'u an-nas biha sannan ya ba mutane labarin wannan aikin yu'azzimuhu dan su girmama shi yace amman kuma eh asuma wanda take ta haramun wace ce ha yace ita ce wanda muka yi bayani hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake man sama'a sama Allahu bihi yace wa hada tasmi'u sadiqin yace amman nau'i na biyu shine at-tasmi'u kadibin sun aka wanda suke makaryata wa huwa an yaqulu sallaitu shine mutum yace kai ya aina ko ina sallah kuma ya shi kokari ya bai ta ba lokacin da sallah asuba ma ta kila bai da labari a yi ta ko mutum ya ce ni na yi zakka amin kuma bai yi zakka ba ko mutum ya ce ina azumi kuma bai azumi muna fahimta to sai mala ya ce fa haza ashaddu zamban ku kiyaye wannan fasahi hadari ta yi zungi mai tarin yawa min al-awwal kan wancan tawarko wannan tawarko ai kai aikin da ban ko sai ka ba labari to nan kuma ba kai aikin ba kuma kake kai kenan me kai yace zaka samu zunubi guda biyu saboda ni za ka samu zunubi na a ƙarya da kuma na ne a suma inda ka yi saɓani shi kuma wancan yanzu in ya samu zunubi na mene ne a wancan na suma na bayyanawa da ya yi to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da irin wannan ayyuka wanda suke duka ne ba ayyuka ba ne masu kyau kullum mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi shine yin dai shi kamar da Allah ya ce wa ma'ubiru illa ya abdullaha mukhlisina lahu din shine abin da ake bukata ga kowane musulmi sai malam yace was-sum'atu sayati wal hasad da hasada to hasada bayanin nata yana da yawa wanda ina kallon lokacin sallah kuma yana tawawa ko menene malumai suka yi ma suka yi ta'arifin hasada suka ce hiya tamanni zawalu ni'mati anil mahsud wa in lam yasir lil hasidi mithluha wanda ita hasada ai mun sha muku bayani cewa ita hasada mataki mataki ce to ina kallon watakila saboda kasancewa cewa lokaci za mu iya saurara bayanin hasada tun da bayani ne wanda yake yi mai tsawo wanda kuma mutane suna buƙatar bayani musamman wannan lokacin da ake ciki za a gane menene hasada sai dai akwai hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanda yake ku sani hawa ku musulmai hasada ba ta halitta sai wuri guda biyu da wani wuri da wani wuri a na farko kaga mai kuɗi yana ne yana taimakon addini yana taimakon jama'a kai ma ka yi mata Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dukiya ka taimaki ka yi irin aikin da yake na alkhairi ko kuma ka ga mutum yana yi mutum yana ilimi na addini yana taimako yana karantar da mutane wannan ilimin yana rina alqur'ani sai ke fatan Allah ya baka annabi ce to nan ne ta halitta shine sai malamai suka ce to kenan yanzu daga kaga mutum da mota kace Allah ba ta ilmu ga mota kai hasada sai me yasa kace dan baka tashi roƙon ba sai da ka gani kaga mutum da gida kace Allah ba ta ilmu ga gida sun ce hasada ce me yasa wai sai da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya keɓance wancan hasadodin guda biyu ce su suka halitta kuma nabi ne ne dan in kaga wani ne ai kace kenan wannan zai shiga cikin wannan nau'i ne na hasada na in ka ga wanda abu ke ma kan zuka to insha Allah cikakken bayani ne za mu iya jinkirtawa har zuwa sati mai zawa Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu baki daya idan insha Allah inda kai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji ayi kuskure za a iya tunatar da mu. Mm.
anan na yi kawai ta zo da yin guda uku da ta amince shi ko A'a bayani yana da ta ko da ya rasa a sum'a in sum'a babu wanda ya halitta sai dai aka ce kashi biyu ne akwai nami na ƙarya shi ne mai muni yawa wannan sannan kuma akwai wanda yake ni na gaskiya ne ni gaskiya ai gaskiya ba wai sai ya inganta ba wancan a'a kamar mutum yayi ibada yayi sai ya bada labarin to shi kuma nau'i na biyu shine mutum bai yi ibada ba kuma ya ce ya yi ta ya bada labarin da yi wuta na ɗaya ne suke kwana da mutum da mutane da yawa Mm.
da kuma kana so ka yi karatu da dare kana sa har karin har da ka saba Aha.
da misali an arzikin ma bai buga wa ka cewa da Allah lokaci ya yi ka dace Mm.
sai a dace ka ko kuma wani wani abu kan haka alamun ne kawai sun sabar kawai ka sun san ne kana yawan tashi wannan ba ma ne ai tsammani Sum'a ai baka yi ne aka ce ma sum'a ba ya zama na aikin kayi shi fa kai kuma wannan ai baka yi shi ba go misali tun ana tashin da ai ka saba ne kana yi eh irin da da dai a ce ba ka tare da su kai kaɗai ne kake rayuwarka sai kuma da an ga ba ne ka kai to yanzu kuma suna tare da kai sai su ba ka iya yi ba ka tashi eh amma lokacin ana gajiya tashin ka ko kuma ka kuɗi sai aikata yi wani ya sada ka ko kuma ka cewa ne ka yanayin lokaci ka zara Eh.
kuma na buga a a ai ba sum'a bane ba wannan shi sum'a in kamar yadda muke bayani shine aiki wanda aka yi shi sum'a take shiga cikin shi amma yanzu misali da bayan wannan an tada ki gari yawa ya ce kai wani ina je lokacin da ka tada ni ba ka ji ina kyamun dare ba
Ina ma'ana dai abin da ke zama suna sai abin da sai ka buka ba da labari.
yawa to akwai wani nau'i shi kuma wanda shi malumai sun tattauna kan me hukuncin shi shine ka rinka ba da labarin wasu ayyuka na alkhairi don mutane su yi koyi da kai shi wannan ya halitta ba kuma abu ne ba sannan kuma duk wanda daga ba da labarin nan ko tarihin nan ya ɗauki izina ya rinka irin wannan ayyukan wanda kace kayi Allah zai baka lada duk in yayi wannan aiki Idan kai ne, ka har zo zai yana da.
yanzu kaga abin ai yana da alaka da zuciya Zai yana kida, an yawa a wuya. Wannan zai ta kana haji. Zai ga kan kila haka. Wani ga wajen ba ka son zai zai. To sai wani kama a mutu kaza kaza in ba na abubuwa haka. Har sai ka kawo wani suka ma kawai kake da kai ka bayyana, kai ba azumi.
eh
Amma dai ba so kai ka fara ba.
eh shi yasa aka ce shi asuma in mahi yawanci wani lokaci abu ne wanda yake da alaka da zuciya kamar ya danganta kai yanzu ka bayyana musu don su gane kai mai azumi ne ko ko ba haka nan ba to sai magana shi wancan malamai suna sa shi ta bangaren fa amma bi ni'mati rabbika fa hajjis ita wancan kuma a wanda muke cewa ta yi ta halatta to kaga aiko sai an yi takatsantsan ita kuma ko
Saboda za a iya wanka haka da ya yawwa to Allah ya dace da mu alaikum salam shi wannan sum'a na kirki ma eh mana yo miye amfanin kama mutum abu ka bani labarin shi a bai da amfani shi ya sa sadaka Allah ya ce in tubu sadaqati fa ni'm ma hi ko to in kun bayyana sadakar lokacin da za ku bada ta yi in kun yi dan Allah shi Allah ya ce wa in tukufuha amma in kuka boye ta wa tu'tul fuqara kuka ba mu bukata Allah ya ce wannan shine yayi zama alkhairi gare ku kaga sadaka koyi ya zama da kayi tsakaninka da mutum ne ba wanda ya sani sai Allah tashi haka annabi ya khairu sadaqa sadakar da tayi kowace ita ce sadakar da hannun dama zai bada hannun hagun bai sani ba ko kuma in saka ce wallahi daga gidan suwanta abokin na ne ce wallahi na je gidan na su daga bus tsora shinkafa ba to a juna dai babu kuɗi shi wata jika biyar ko jika goma na ba su wa ya saka a to kage to kage sum'a kenan to amma ita kuma riyawa zaka zauwa ne cikin mutane kace to jama'a ga wannan kamata dan a ce kai yawa kamar da ibn hajar al-asqalani yake ko to Allah ya dace da mu Allah sa dai bayani yayi tauhidi yadda yanzu gaba daga an ce malami a sum'a zaka bada amsa da kari ko amma ka kawo da malumai suka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza a wani littattafai dai akwai jami'ar ulumuwar hikam ko sannan kuma akwai fatahul bari wanda ibn hajar al-asqalani yayi yawwa sharhin bukhari eh shine ai wasu malamai suke kamar yanzu ba ai ce eh, wani nau'i ne na riya yace sai da ita waccan riya ana gani da da ido ita kuma sum'a za ka ji yadda mutum ne shi riya ba- a sum'a ba a san kayan abun ba yawwa to ai kun yi karan bani abinda ba a ba da labari ba shine shi in mutum ya suma aikin shi ya lalace ko eh eh a a bai yi wannan bayanin ba bai ce wanda ya suma ba aikin shi ya zo eh yanzu ya aikata karya a aikin da ya bayyana da shi amma ba su magana a kan aikin ba yawa bayan da shi kuma bai bayyana kuma ya bayyana to yawa bai yi bayanin cewa mutum ya aiki shadda ba magobiri ne ya so ya baje ma mutum gini ni ban da labari ya hukunci aiki a wannan kuma ku binciko a ji a yi bincike shi ne ba na a a ji a yi bincike a ya akwai da wata tambaya a ji a yi bincike shi ɗan mutum ya su ba fara bincike da ɗan jami'a ga aiki In ba- ka je ka binciko mana ka kawo mana maganganun malamai in mutum ya su ba aikin shi na nan ko bai nan mun biyo ka bashi sati mai zawa ga malam sani an taɓa goguri da ya roge jirginan duk su binciko mana shi yasa shi addini abu ne wanda ba a magana sai tare da dalili ko ba haka nan ba wala taqaf ma laysa laka bihi ilm kada kuskura kai bayanin ka abin da baka da ilimi kai shi in an tambaye ka miyan kunci kaza in ka sani kai bayani in baka sani baka ce ni baka sani ba shi kenan kawai yawwa to ai an haramta ni as-sum'a da yaji to jiya wai ta an haramta to aikin ha mu yanzu kan bai da muke shin wai aikin na nan ko bai nan
Wanda aikin shi ka ne, yana nan ko ta aiki ba da ba ta aiki to kayan aikin ne za ka yi kuma da kayan yin da za ka yi kuma
Allah ya dace da mu akwai mai wani tambayar ne koko malama arzu akwai wata tambaya hmm neman mi eh a shi asali da abin da ke karya arwallah abu ne wanda ka gani ko ka san kayi shi mun gane abin da baka gani ba ko baka san kayi shi ba ba zai karya ma arwallah ba ba arwallah ba ma ibada baki daya misali ko ba haka nan ba kira arwallah tana na insha Allah sai in kayi wani abu sannan ko da hitar da kai ko hitsari ka taka fitarin nan ba zai karya ma arwallah ba sai dai ka je ka yi ka wanke wurin da ka taka kawai ko ka taka bayan gari misali to shi kenan ko Ah? abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mu bukatun shi mana alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata muna addu'a ga uwayenmu ga malaman mu da suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu gawara wanda suke ran kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira duk musulmin da ke hama da rashin lahiya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ba shi lahiya duk musulmin da ke hama da wani kunci na rayuwa kowane iri ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi mishi Allah ya kawo mana mahita cikin rayuwar mu baki daya Allah ya sa albarka cikin rayuwar mu cikin ayyukan mu cikin kasuwancin mu cikin iyalan mu cikin al'amuran mu na yau da kullum muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a ciki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته